أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين اكتاظوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأصحاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والاكتساب خاص العباس الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادات التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين من والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci a muka sake dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi a littafin ruhul adabi kamar yadda kullum nake faɗa littafi ne da maulama shekul islami wasa'adatul anani ashaq ibrahim ya ya rubuta da nuna ma dukkanin al'umma hanyar saduwa da Allah lami lafiya a wannan rana ta juma'a wanda shine 20 da 20 daidai ga watan jumada al-akhira shekara ta 1440 da hudu hijirar annabi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ainihin goma sha goma sha uku ne goma sha uku ga watan ɗaya ma'ana watan Januwari shekara ta dubu biyu da ainihin ishirin da uku hijira a haihuwa annabi Isa ɗan Maryam. Wanda a wannan zama shi ne zai zaman mu na saba'in da bakwai. Ma'ana wannan shi ne halka na saba'in da bakwai inda za mu ci gaba da karanta baitutuka na ruhul adadi ɗin wanda su kuma a baitukan za mu tashi a matsayin baiti na saba'in da ɗaya ne. Saboda mun gama bayani akan abin da ya shafi abin da koko baiti na saba'in baiti na saba'in shi ne za mu tashi inda yake cewa gairu zi mimma hawar rijalu rijalu bi tsariki in analu ya mana magana akan abin da ya shafi salatul fati da karanta ta da falalolin da yake cikin ta da kuma allahumma alayka muawwali wanda ake karanta a lokacin yin tarbiyatul azkar sai ke ce mana to bayan wannan ma da wani waɗannan abubuwan da muka faɗa ba iya wannan ne sirrika da auradai da suke cikin ɗarika da shehu tijjani ba yace wa gairu ji da wani wannan ma mimma hawar rijalu na daga abin da kirazan mazaje ya tarar na abin da mazaje suka tarar na sirrika da salatoci da askarai waɗanda su ja bawa zuwa ga saduwa da Allah subhanahu wataala waɗanne mazaje suke ce rijalu fi ɗariki ina nufin mazajen wannan ɗarikar ta tijjaniya mazajen wannan ɗarikar ta tijjaniya in analu idan suka bayar in suka baka wasu aurarai da alkarai da surka waɗanda za su kusanta ka da Allah to da irin waɗannan kuma ka dage ka jajirce wajen karantawa da iyawa za ka samu kusanci da Allah za ka samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya'ani abin da malai yake nufi wa ghairu ma zukira da wani abin da aka ambata mimma azharahu al-mashayikhu na daga abin da shugunnai suka bayyanar da shi li irshadin ibada saboda shiryar da bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala li anna asrara hadhihi tariqi saboda sirrukan da ke cikin wannan dariqa ta shehu tijani baharul la yudraku qa'uhu ko jine wanda ba a iya riskar zurfin shi sirrukan da suke kunshi a dariqar ta shehu tijani ko jine wanda ba za ka iya riskar zurfin abin da ke cikin shi ba wa fil mafali ana cewa a misali a karin magana na larabawa karin magana na larabawa suna cewa ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu abinda ba za ka iya ka duka ba to kuma ba za ka bar shi duka ba yau saboda ka sirrukan da ke cikin ɗarikar shocin tari suna da yawa to kakkai wasa da waɗanda suka zo hannunka daga bayan Allah managarta lihaza saboda wannan limalai ce ayyu sirrin wajattahu duk wani sirri da ka same shi a ɗarikar shocin tari hawin an tastakdimahu kai kokari ka aiwatar da shi duk wani sirri da aka baka na neman kusaci da Allah wasu aurare wasu askare na neman kusaci da Allah kai kokari kai amfani da shi li tafuza bi faidihi dan ka samu rabanta da faidoji ma'ana kwararan kwararan hasaki kwararan sirrika da ke cikin wannan sirri din wa anwari da kuma hasaken da ke cikin wannan sirrin wa asrari da sirrikan da ke cikin wannan sirri din haka za haka nan za kai kai bidonin kisa'in ba tare da yankewa ba kai kai kai kai ba tare da yankewa ba sai dai sai shoce mana walakin na sirrahum bi jiddin kad yunal laysa bil huwaina wa mudaratir rijal lakin walakin sai dai sirrahum walakin na sirrahum sai dai sirrika a wajen ma'abotan shi da jiddin kalyunal ana samun shi ne da jajircewa na da jajircewa la bil huwaina ba wai da kasala ba kace kana neman sirrika a hannun bayan Allah da kasala ba da haka ake samu ba wa mudaratul rijal da kuma mudarati da mazaje kana wasa kana wargi ba tare da nuna cikakken kwaɗayinka da bukatanka na abin da ke hannunsu ba ba a samun shi da wannan yaqulu al muallifu ma ya wallafa littafi ma na shekul islami radiyallahu anhu ya da Allah tabbata a gare shi yana cewa sujadul asraru inda arbabiha ana samun sirrika ne ana samun sirrika ne a wajen ma'abotanta wala tunalu illa bil jiddi ba a samun sirrika wajen ma'abotanta sai da jajircewa wal istihar da kokari fi zikiri cikin karanta sirrukan da suka baka dai sannan wal muhafazati ala salawatul khamsi da kiyayewa kan salloli guda biyar fi awqatiha a cikin lokutan sallah ma asirki tare da gaskiya ma asirki tare da gaskiya wal ikhlas da kuma yi don Allah la bil huwaina ay takasu ba wai da kasala ba ban ba haka ba bil himmatil aliyati ana samun sarka ne da himma madaukakiya la wala bil mudarati ba wai da koyi kwaɗayinka ba ai ikhfa'i ragabatin shakhsiyatin shine boye wani bukata na zuciya yantafi biha wanda zaka iya amfani da ita fi hadhihi sobata a cikin wannan abotaka ne aw gharajin dunyawiyyin ko kuma wani bukata na duniya kaman kana hadhihi niyyatuhu wanda ya zamanto wannan kawai duniya ce dalilin abotan shi da bayin Allah to fala yajidu shay'an ba zai samu komai a cikin abotan shi da su ba min tafiyatin nafsi na karkakan nafsin shi tsabtakar zuciyar shi wa tasiyatiha da tsabtace ta bal biltizami ma a kaulu zuma wa bittibai qaulihim manzuma ana samun turkan su ne ce bal ba haka ba ana samun turkan su ne biltizami ma a kaulu zuma da lazimtar abin da suka zo da shi lazimta kuwa abin da suka dora ta akai na karanta turkan su da auraran da auraran su to lalle ne ka naci ka dage da karantawa ko da wani lokaci ba tare da ainihin yankewa ba wa bitti baya kaulihim da kuma bin zantuttukan su malzuma abin lazanta sun ce maka ga inda zaka tsaya to ka tsaya iya nan sun ce maka kai kaza ka yi sun ce maka ka bar kaza ka bari alaji bal bil mudawamati a bi muda bal bi mudawamati kulli ma aqassa min al min al shaykh a a sai ka lazamci duk abin da ka karba daga shehi wa khassatan ballantana ma min al azkar na daga sirrika na misli al wazifati kaman wazifa wajibi ne sai ka kiyaye ki kiyayewa wal wurdin lazimi da wurdin ka na lazimi na yau da kullum aw ikhtiyari shine wurdin ko aw ikhtiyari ko ko wurdin ka na ganin dama wato gari ka tana da sarka tana da auradai kamar haka akwai auradan ka na dolan dole shine wanda duk wanda ba ya yin su duk wanda bai bai kafu wadannan ba ba sunan shi dan dariƙar tijjaniya ba duk wanda bai karanta su ba sunan shi dan dariƙar tijjaniya ba kamar su ne lazimin safa lazimin yamma wazifa sai zikirin juma'a wanda zai karanta wannan ba za a kira shi da ɗan ɗari ga shocin jani ba to akwai kuma wasu lazumai na ikhtiyari waɗanda ake baka su don kawai neman kusaci da Allah ko don neman wasu wasu sirrika a wajen Allah ko kuma don kariyar kai don dafa'i da neman tsari daga sharrukan halitta baki ɗaya su ne al'aurat al-ikhtiyariya aurare na ganin dama akwai daga cikin aurare na ganin dama waɗanda ba kowane ɗan ɗari ka ne ke yin su ba shine sirrin ziyarati wanda duk wanda ya sarje al azkar ana ba shi sirrin da ake kira da sirrin ziyarati menene sirrin ziyarati sirri ne da ake karantawa bayan lazumin safa da lazumin yamma assalamu alaikum ayyuha nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zaka fade shi sau ɗari bayan ka ka kai ziyara kenan zuwa ga fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum ayyuha nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zaka fade shi sau ɗari sannan sai ka zo kuma kai gaisuwa ga sayyidina abubakar siddiq assalamu alaikum ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam har dai zuwa karshe bayan nan ka zo kai gaisuwa ga sayyidina umar al-faruq ka zo kai gaisuwa ga sayyidina usman bin affan ka zo kai gaisuwa ga sayyidina imamu ali bin abi talib sannan ka zo kai gaisuwa ga dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ka zo kai gaisuwa ga ahadul a- ahadu badarin sahabban da suka je yakin badar din nan su 313 ko da 14 ko da 15 ko har da 17 ma a wata ruwayan sannan ka zo kai gaisuwa daga dukkan zuriyar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ka zo kai gaisuwa ga shotijani ka zo kai gaisuwa ga dukkanin sahabbansa da almajiransa to wannan ana kiran shi sirrin ziyarati ana karanta shi safe da yamma bayan zikirin bayan lazumin safe bayan lazumin yamma ga waɗanda suka yi tarbiyyar laska sannan akwai akwai fatiha da suke badawa ita ma ana karanta ta da niyyar sirrin da ke cikin ta shi kuma suna bada gayar mafi yawa ɗari casa'in da tara casa'in da tara baya kaiwa ɗari sai salatul fati suna bada ɗari da goma sha ɗaya ɗari da goma sha ɗaya to sai kuma wasu aurare haka ne waɗanda za ka samu wanda shi tijani ya lazamci karanta su ba dare ba da ba rana saboda yana da lissafi mai suna ahzabun wa auradu hiziban shi ne da wuridansa a ciki waɗanda yake waɗannan littafi ne guda amma gaba ɗaya gaba ɗaya za ka in aka ce maka mutum ne zai iya zama ya karanta abin da ke cikin waɗannan abubuwan za ka yi mamaki kusan dukkan auradai sunukan da suka zo na ɗari na na na daga hadisan annabi azkare da suka zo na hadisan annabi za ka same su a cikin littafi da kuma wasu azkare da ya samu ta hanyar eh, ilhama a wanda eh, bayan Allah da dama sun tabbatar da wanda yana samun ilhama ana musu ilhama ta hanyoyi da yawa ilhama ta hanyar mafarki ilhama ta hanyar ah, Allah ya kimsa sirrin a cikin kirjin ba ta hanyar mafarki ba duk irin waɗannan suna faruwa ana tare to su waɗannan suna cikin ana sai wasu al'azkar al-ikhtiyariya wuri dai na ganin dama in ka ga dama ka karanta in ka ga dama ka bar su ana ji to su ne abinda ma da yake magana Mala ce, wala budda ba makawa min almuwazabati na daga nacewa bisa karanta auradan ka na dariƙa. Wa biki bayi amri shehi da kuma bin al'umarnin shehin ka jagoranka cikin dukkan abin da fi kulli ma ya amurka bihi cikin duk abin da ya umarce ka da shi. Khasatan au amatan keɓantaccen abu ne ko abu ne wanda yake gamamme li annati bayi amra shehi saboda bin al'amarin shehinka wanda ya ke jagoranka cikin sha'anin Allah ittiba'u li amri nabi sallallahu alaihi wa sallam din al'amarin manzon Allah dalili annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mai daukaka cikin daukakar sa har zuwa matsayin sa na karshe maka al-maqam mahmud to bayan barin sa duniya bai bar mu haka ba sai ne dan kamu a hannun wasu da kan sai ya maka cewa al-ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magada annabawa ko ba ka ba annabi bai ba duniya bai ne ya maka magadan shi to kaga kuwa ashe da mun samu yanda muke so da mun samu yanda muke so da ni da malam Usman da malam Mustafa da malam Umar da duk waɗanda muke zaune a a wannan fadar da mun samu yanda muke so fa a zamanin annabi za a yi mu ko ba ka ba mu ma da mu za a zauna a yi wa- a wannan babban fadar da mu za a kalli wannan fuskar wanda duk wanda ya kalle ta inda ya imani da ita ba zai rashin arziki ba a lahira eh annabi ya ce duba liman ra'ani wa duba liman ra'ani wa amana bi wa duba liman ra'a man ra'ani aljanna ta tabbata ga wanda ya gani ya imani da ni kai aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya gani da ya yi imani da ni kai ya taba sa akwai lokacin da buwaya ta taso matsayin ya motsa ya ba sai na Umar takarun shi ce je ka zaga da shi a mace a'a na manta sahabin da ya ba ina da ko Anas ne ko Anas ne ko Abu Hurairah na manta bai tsere cikin sahabban ya ba shi takarun shi ce je ka zaga da wannan takarun duk wanda ya ga takarun nan zai shiga aljanna sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kawai wannan kyautar aljanna kawai ake a lokaci to da mun sami yadda muke so a gaban shi zamu ga mu ko ba ka ba to sai Allah ne mana Allah ne ga dama ba saboda Allah na da gadin dama cikin sha'anuwan nuwansa to sai ga mana to bayan barin shi duniya akwai magadan shi magadan nan naki to ake ce mawa malamai malamai waɗanne iri su ne malamai da suka rike abin da yake akai sauraka ladabin da za ka yi ladabin da za ka yi a gabansa wajibi ne ka yi ga wanda yake nuna maka hanyar shi dalili ya ce man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fa ma'awahu janna duk wanda ya girma wani malami to ya girma mana inji manzon Allah wanda ya girma mani ya girma ma Allah duk wanda ya girma ma Allah ba kuma shi take aljanna saboda shine abin da malam yake magana sai sai sai shau zai ja kunnanka akan wani abu wanda yau kad ammati hilbalwa masifa ta gane cikin sa sai yake gaya maka to kai zai baka shawara ga shawar da zai baka sai ce la takhta la takhtaranna tahadus al aqrani an al julusi inda ya fani farka kuskura kar ka kuskura ko da wasan wasa kar ka zaɓi zama wajen zance wajen hira da sa'o'i kar ka zaɓi zaman zance da sa'o'i na karanta kisa akwai littafi da na da cikin kwanakin da ma nake karanta shi ban gama ba wani na abul fatih abu budda wani malami ne ko ya rasu ne ko na ya rasu ne bai dace ba saboda mu'asiri ne malami ne a saudiya ga shi da yana da abin da malami ne a saudiya amma yana da adalci sosai duk wanda ke da wata falala za ka ji ya faɗa ko ɓangaren sufaye ko ɓangaren da ba sufaye ba yana faɗin ƙimar lokaci sunan ma littafin kenan ƙimatu zamani inda ulama ƙimar zamani a wajen malamai wallahi akwai daga cikin magabatan da suka ce suna jin baƙin ciki da damuwa lokacin da yake wuce musu na cin abinci kawai lokacin da za su tsaya ci abinci wannan asarar da suke na wannan lokacin cin abincin suna samun matukar damuwa a cikin wannan lokacin da ciki akwai khalil khalil bin ahmad al-farahidi malamin sibawai lokacin cin abinci ko suna cewa yana musu damuwa dalili saboda a daidai lokacin wai ba su wani abu da zai kusanta su zuwa ga Allah ba ba su wani abu da zai kusanta su zuwa ga Allah ba dan Allah yana kuma zaman majalisa da ba abinda za a tattauna in ba shabi ban aka kace kin haka take ina kuma amfanin sa saboda ka yi kokarin rage waɗannan abubuwan a cikin tafiya ta bayan Allah ba su yadda ka rika zuwa kana zama cikin mutane a ta kowace irin hira da kai ba ba su yadda da wannan ba dalili saboda wannan ba abin da zai ja maka sai asara da sadewa hadisin annabi ne annabi ya ce da mutane za su zauna wani mazauni kawai a ce a wajen su zauna kowa ya shiru kowa ya shiru kan wanda ya ce ma wani komai ba a shiru kawai a yi gum in an tashi za a tafi gida ma kan ma a yi sallama kowa ya ɗaga mu kowa hannu ko saboda wai kar ma a magana ya zama ba a ce komai ba manzo Allah ce wannan wajen zaman ya zama musu asara ranar tashin alkiyama to ina kuma in aka zauna wata magana da za a yi wanda ba ba ta addini ba ina kuma haka wata rana na Aisha radiyallahu anha ta wuce bayan sallar Isha sai ta ga wasu mutane sai ta ga wasu mutane suna ta hira suna ta hira sai ta take cewa waɗannan ko da a cikin hiran nan ba za su faɗa abin da zai zama sabo ba su hutar da mala'ikun da suke musu rubutu mana to shi yasa malamai suka ce an karhanta hirarraki bayan sallar isha shi ne hikima fa da lokacin kamar lokacin ruwa haka da sauran su ake sha misali a haɗa sallah amma sau da yawa sai ga an ci a haɗa sallah a haɗa sallah an haɗa sallah kuma bayan an gama kuma an gama da nisa an zauna hatta kai mun zalma wai sanyi na sa a haɗa a haɗa sallah kuma haka haɗa sallar gida ake tafiya kuma sai in sai aka ma sai hada sallar wasu wasu masu ko gidan kwallo wannan wani irin wasa da addini kar ka yadda a cikin addini ka ce kullum kai wajen kauce su mutum kake nema malamai sun ce in dai za ka zamanto kullum kana neman wajen tubus-tubus ne ma'ana rukusa duk da ka zo da azima ba za ka riba cewa fa za ka zama zandiki wallahi ko a ce kullum ina ne sauki sauki sauki sauki addini ya zo da rukusa ya zo da azima inda ya zo da azima ka daure ka yi shi za ka ba a karatu mu na jiya na maganar shafa akan hufi idan da a ce addini zai ba da dama a shafa akan safa saboda kawai sanyi kawai saboda kawai sanyi da addini sai ya ba da dama yake to idan lokacin sanyi yayi kanku je sallah asuba ko ba gaba da sai ce kanku ku ko ku je sallah asuba in sanyi zo kanku je sallah isha in sanyi zo sai addini ya ce to kanku kuskura in ana tsananin zafura na kanku yi azumi ko ba gaba kan ku kuskuren ana tsananin zafin rana kan ku je masallacin juma'a da addini ya ce wannan saboda duk wani abin da ba zai jane maka cutuwa ba to addini yana son in aka zo inda aka zo da tsanani kai hakuri ka bi tsananin inda aka zo da sauki kai hakuri ka bi sauki ana tare saboda ka kasa zaɓi zama wajen zama da sa'o'i su ne al'akaran sa'o'i ku zauna kuna tattauna wasu abubuwa kar ka zaɓi wannan ko da ba za ka yi wani abu ba ya gina ka kwanta ya ji maka anal julusi gabarin zama inda wajen wannan shehin naka jagora ya fani ya ce wanda sai sanayi cikin halarar Allah sai mai sanya ce ya asu ya kai dan uwana waffaqanillahu wa iyyaka waffaqanillahu wa iyyaka Allah ya datar da ni kuma Allah ya datar da kai sai ce la la takun kaseeral halali inda kullu majlisi kaka zama to mai yawan zance a kowane wajen zama kaka kuskura ka zama to mai yawan zance a kowane wajen zama li'anna man kasura kalamuhu dan dukkan wanda ya zancen shi yawan zancen shi ya yawa kalla ma ya jumina kazibi kadan ne kwarai zai ya kubuta daga yin karya ko ba gaba duk mutumin da zancen shi ya yawa kadan ne matuka zai iya kubuta zuwa a game da abin da ya shafi karya sai wanda ce kai idza kana al-kalamu min fitnatin in magana ta zama to a kwatanta ta kaman azurfa in magana azurfa ce sai ce to fasu kutu min zahabi yin shiru zinare da zinari da azurfa ba ɗaya bane to in magana azurfa ce to yin shiru zinari ne li'annal hijaba ga ina malam ce baka saboda shamaki shamakin da ke kara bayi Allah bai taba kuya ga halitta ba mu muka kuya ga barin Allah Allah subhanahu wataala ba matubi bane ga barin halitta ana tare malam ce to ba za ka taba li'annal hijaba saboda shamakin da suka kare ga barin fada Allah la yuqtau ba za a taba yanke su ba bi musahabati ashabil kuduli ta hanyar zama da ma'abuta surutun banza da wufi in ka so ka ce zauna gari banza ba za ka taɓa yanke jaji ta hanyar zama da waɗanda suka zauna gari banza ba dalili yace ikhtar auqataka ko auqatika na'am ikhtar aksara auqatika ka zaɓi mafi yawan lokutan ka ma a shekika tare da shehin jaro shehin ka jagoran ka wanda zai nuna maka fadar Allah suna cewa la tasab in ban manta ba in ban manta ibarar ba sai ibn ada illahi al-askandari shi yana cewa la tasab man la yanhazuka ila Allah haluhu wa la yadulluka ala Allah maqadu kake aboci aboci kake abota da wanda zantukan su ba za su gaya maka Allah ba himmarsa da zaburar da ke ba za su kora kai zuwa ga Allah ba kake abota da shi kake hulɗa da shi Allah ya dace da mu. Malam ya ce to ka zaɓi zama da shehin ka lita fuza don ka samu rabo bai ruku ya ta hanyar ganin sa. Wal akhadhi minhu da karban sadaka daga gare shi ya man yuridu suluka ya kai ne nufin shiga fadar Allah ya zalfani a cikin wannan a wannan tafarki ka sa ka zaɓi wannan. Malam ya ce idan in dai haka wannan shawara wannan nasihohi da nake maka ba to fala taqma idan fala tatma'u binail asrar in dai baka bi wadannan shawarun ba to kan ma kai kudai zaka samu sarkan Allah ba ka samu ba fasiru la yunalu inda ijhar sirran bayin Allah ba a samu shi yayin zaman zance da hira da da da zantuka marasa amfani shine inda ijhar zaman suruttuka waɗanda ba su da amfani malaka za kun ta kuduliyan idan ka zama to mai yawan surutu kawai rata ta ta rata ta ta to fala tatma kakka kuskura kai kudai shine da ake shekin cikin samun wani abu min dariƙin ƙaumi daga dariƙar sufaye in suka ce alƙawmi kullum suna nufin sufaye bayan Allah suka ce li'anna sirra li'anna sirra riddul jahari saboda shi sirri shi shi ya botsa shi shi ya bayyana wa ne aiko wa amaluhum ayyukan sufaye gabaki daya wa hawaluhum halayen sufaye gaba daya wa harakatuhum motsin sufaye gaba daya wa sakanatuhum zama rashin motsin su zaman su kurum sufaye gaba daya wa azkaruhum azkaran sufaye gabaki daya wa asraruhum sirrukan sufaye gaba daya kulluha asraru dukkanin su sirrika ana tare ayyukan su halayen su motsin su rashin motsin su azkaran su sirrukan su sirrika ne sudurul abarari sudurul abarari uburul asarari kirazan bayan Allah kirazan bayan Allah ainihin kaburbura ne na sirrukan Allah ana tare to shine fasiru huwa sirru kulli shay'in sirri shine sirrin kowane abu ya anna kulli amrin idza lam yakun sirran duk abin da bai zamanto sirri ba fa natijatuhu takunu da'iatan sakamakon wannan abin zai zamanto ainihin kawai zai zama kawai mai tozarta ne sawa'un kanat af'alan aw aqwalan dan tutuka ne ko ayyuka la budda an takuna fi waqtin mahdudin muhaddadin ya ba makawa ka zamanto cikin wani lokaci iyakantacce wa fi zamanin muhaddadin wa fi fi waqatin muhaddadin wa fi zamanin muhaddadin da zamani iyakantacce amma tarafi nan kuma shin baka kai kanka ma ba la ta'rifu wujudaka baka san lokacin da Allah ya samar da kai ba ko ba ba wa adamuka baka san kuma lokacin da baka ba ko wala ta'rifu waqata wafatika baka san lokacin mutuwarka ba wala ta'rifu waqata waqata yani ka baka san yaushe ne za ka shiga da kiyama ba wa kazalika la ta'rifu haqiqatan nafsika ba za ka taba sanin haqiqanin kanka ba wa kaifa tuzakkiha da ya za ka tsarkake ta illa bil murafi sai da jagora ana tare wa tarbiyatu yin tarbiya da samun jagora iya akbar min kulli sirrin shine mafi girma daga kowane sirri a wajen bayan Allah faham ka fahimci wannan maganar da nake gaya maka lakin idza lazamtahu fil galibi fagal tafuzu minhu bil matalib sai ce maka to lakin sai dai idza lazamtahu idan ka lazamci shehin ka jagoran ka cikin sha'anin Allah fil ghalib cikin mafi yawan lokaci fagal tafuzu minhu hakika zaka rabbanta daga gare shi bil matalib da dukkan abin nema lakin sai dai idza lazamta shekha idan ka ga lazamci kana ce mawa shehinka fi aksari auqatika a mafi yawan lokacinka la shakka annaka tafuzu ba makawa zaka rabbanta bi tilkal musahabati da wannan abokantaka da shi ana tare bi kulli ma turidu duk abin da kake nema kuwa ya da shekha saboda shi shehinka na'ibun an shekhi tijani na'ibin shehu tijani ne a hakkinka ko ba haka ba radiyallahu anhu ya dala ta tabbata a gare shi fa musahabatuhu kaga ainihin abokantaka da shi wannan shehi naka wa ikramuhu da girmama shi wa khidmatuhu da hidimar shi wa husnul zanni bihi da kyakkyawan zato gare shi wal izza wa an uyubi da kauda kai da nuna ido gaban aibobin shi wa imtisalu awamirihi da sadar da umarnin shi wa istinabu nawahihi da nisanta hanin shi sawa'un fi hali hiskihi daidai ne a gaban shi ne audiya bi ko a bayan shi fa kullu haza dukkan wannan yarju'u ila ila yarju'u ilayka ayyuhal muridu sadiqu zaiqu ya kai wannan muridi mai gaskiya mai dandanan sirrin Allah dukkan waɗannan abubuwan da muka lissafa ba ake shehin kato duk zai dawo zuwa kanka ne ana tare wa karka kuzu hakika za ka rabbanta minhu daga shehin naka bil adawa ta hanyar nasuwa wa hiya ita nasuwar sirri daga shehi zuwa muridi sabitatun tabbatacciya ne inda rijali a wajen mazaje bayan Allah fantani ka ka fadaka daga wannan malaci haqiqatu annan nazara haqiqar magana lalle kallo ila auliya illahi zuwa ga waliyai bayin Allah yurisu ta'asir yana gadar da tasiri a cikin zuciya ana ji kamar yukalu kamar yana cewa liqa'ur rijali liqa'un gamuwa da mazaje tsarkaka ne daga dukkan wasu dauɗuɗɗuka na zuciya suna cewa fa fi hazal liqa'u a cikin wannan a cikin wannan gamuwan almuridu muridi ya tabiru min shekhi zai fa'idantu daga shehin da yake tare da shi bi ziyaratul ma ta hanyar ƙarin samun soyayya zai ƙara samun soyayya daga shehin wa shekhu shi ma shehin ya tabiru zai fa'idantu min almuridi daga shi muridin bi hidayati ila Allah zuwa shidda hanyar shirye da shi zuwa ga Allah fa huwa ibnuhu ar-ruhi shi shi muridi dan shehin shi ne amma ɗana ruhi wato iyaye biyu ne akwai abul ajsadi akwai abul abul arwahi akwai ubanka na na na jiki akwai kuma ubanka na ruhi a lokacin da iyayenka suka haife ka duniya wani uban shi zai iya zama mai uban shi na ruhi zai iya zama mai uban shi na jiki amma idan iyayenka suka haife ka a lokacin da suka haife ka sun haife ka sun kawo ka wani gida wanda kana da bukatar wani tattali da tanadi wanda zaka yi dan ka koma gidanka na tabbata na har abada saboda a lokacin idan ka taso lazim ne kana fara bambanta damanka da hagunka za su samu zai za su samu inda makaranta take Allahumma islamiyya ne ko makarantun allo za su nema don a fara nuna maka kai din nan ya kamata ka bambanta da sauran dabbobin da kuke rayuwa tare da su to da shi dan adam idan bai idan bai bai je makaranta ya zauna gaban malami ba to kawai da shi da dabbar da suke da suke rayuwa da ita gida daya ba su da wani bambanci shi dan adam ilimi ne yake bambanta shi da sauran dabbobi kuma da shi ne yake fifitan kowane irin halitta a ba kwa ganin annabi adam da mala'iku annabi adam da mala'iku lokacin da Allah ya gaya ma mala'iku ko wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ko inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka zan yi halitta in ji Allah ya ce wa mala'iku sai mala'iku suka ce a a Allah ya zaka yi haka halittu da za su je suna barna suna kashe juna suna zubar da jini suna barna a bayan kasa alhali ga mu mumini maka tasbihi muna tsarkake ka muna sai malaiku ya Allah ki musu a a inni a alamu ma la ta'lamu malaiku na san abin da ba ku sani ba shikenan bayan Allah ya halitta annabi Adam wa fa allama Adam al-asma kullaha ko ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. bayan Allah ya halitta annabi Adam sai kawo wasu abubuwa sai kawo gaban annabi Adam sai ce ma mala'iku ya ka gaban mala'iku sai to in kun kasance da gaske ku masu ilimi ne to waɗannan abubuwan ku bani labari ku gaya min sunayen su malaman tafsiri sun ce su fatanya ne ko ba haka ba su ce fatanya tukunya makamfashi haka suka ce amma abin da yasa na ce haka suka ce ba ba hadisin annabi ne ya tabbatar da hakan ba ijtihadi ne na malamai zai yi wa su dace zai yi wa ba su dace ba wannan shine abin da suka ce a Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arab al-Hatim sai ce gaskiyar magana ba alakar mala'iku mala'iku ba su da alaka da fatanya dan ba su ba noma za su yi ko ba gaba ba su da alaka da tukunya dan ba girki za su yi ba ba su da alaka da makamfaci dan ba kamfato wani abu za su yi ba ba su da alaka da manjagara ba tare ku tarasi ba sai ce abinda Allah ya sanar da mala'iku ya sanar da annabi Adam wanda bai sanar ya sanar da mala'iku ba shine haqa'iqu da asraru da suke cikin halittarsa ya sanar da shi kamar abin da ya tafi mala'ika Jibrilu Allah ya sanar da mala'iku dukkan wani sirri da mala'ika Jibrilu yake dauke da shi ya sanar da shi ta yaya mala'ika Jibrilu yake iya tafar at-taura daga wajen Allah ya kawo mu annabi Musa zai ya tafi ya ci sirrukan da ke ci at-taura ya kawo mu annabi Musa ta yaya zai tafi sirrin at-taura ya kawo mu annabi Isa ta yaya zai tafi sirrin sirrin zabura ya kawo mu annabi Dauda ta yaya zai tafi sirrin alqur'ani ya kawo mu annabi Muhammad ana gano wannan ta yaya mala'ika jibrilu zai tafarruci a dukkan wasu tafarruci na shi na daga cikin sarkar da Allah ya sanar da annabi Adamu sannan gaba da mala'ika Azra'ilu Allah ya sanar da annabi Adamu ne ta yaya mala'ika da wani sirri daga wani suna ne daga cikin sunan- sunayen Allah mala'ika Azra'ilu yake yin tafarruci wajen ɗaukar ran ɗan Adam ana ganewa idan zai ɗauki ran ɗan Adam waɗanda suke masu yawa ɗaya na can ɗaya na can ɗaya na can da wani suna yake yin tasarrufi a lokacin da zai ɗau ran mutane masu yawa da wani suna kuma yake yin tasarrufi a lokacin da zai ɗauran mutum ɗaya da wani suna yake tasarrufi lokacin da zai ɗauran dabba dabba babba ko ƙarama waɗanda dai su ne sirrukan da Allah ya sanar da annabi Adamu sai zan shi kuma mala annabi Adamu sai zama to ya ci shi mala'iku da wannan sai Allah ya ce ma mala'iku to ku yi mai sajada saboda ya fi ku ilimi ya fi ku ilimi yasa malam misali ma yake wabi azhara Allah fadla fadla adama ala al malaikati da ilimi Allah ya bayyana da falala da fifikon annabi Adam akan sauran mala'iku wa amarahum bis sujudi alayhi yawm al ku yi mai sajada ku gaishe shi gafa malam ne ku gaishe shi ana tare to saboda haka wajibi ne ah, to ubanka na na jiki in ya haife ka in ya sake ka haka zaka zama wannan wata yar dabba dabba ne ga kana kana rayuwa a cikin mutane ah ka ka- ka kula muna magana akan nani da wani bawan Allah a Kano wani malam Mu'azu sai yake cewa wato ah, akwai wani abu da mutane ba su gane ba fulani su yi mun hankuri ba ina nufin dukan su ba yace mu ko yace eh, shi ma ah, alarama ne alarama ma'ana sun yawon garganta yawa eh sai yake ce wato mutane ne ba su san fulanin wasu daga cikin fulanin daji ba yace irin fulanin da ke rayuwa a daji tun kafin wannan lokacin yace wasu mutane ne dama waɗanda yake yawancin su ba duka banna mai mai tsawa yace yawancin su in sun taso ba abin da suka sani shanun su kawai suka sani yace wannan ne yasa rayuwar su ta daji kuma sai ya sa suka san sirrika sirrika sirrika haka na tsumbarkai haka itace haka sai zama to hatsayi ba mutane ne yace to ba su da daɗin zama tun da dama yace a wancan lokaci suna amfani ne da kwari da baka kibiya adda mashi da saura su da tsare hanyoyi na daji lokacin duniya ne ba ta haɗu waje ne ba mutane ba su sani ba suna kwace mutane abubuwa to tun da ya jawo sun rayu cikin dabbobi sai zama to da su da dabbobin kusan a duniya ne kawai kawai bambancin su suna magana me ke fitar da da dan adam daga cikin ah, daga cikin dabbobi shine ilimi amma alhamdulillah sai zaman to abin da sa nake cewa na daji waɗanda ba su yi ilimi ba akwai ah, idan mun dauki ah, gaba daya yanki mu na arewa fulani ne suka gaddada musulunci shau dan kodiyo radiyallahu ta'ala anhu ba fulatani ne ko ba gaba dan shi shi abdullahi shi shi abdullahi gwandu kan gaba laraban hausa wanda larabawa ma suna jinjina mushi a harshen larabci ba fulatani ne sau lahir busir radiyallahu anhu ba fulatani ne to haka idan dan adam ya karatu sai ya bambanta da sauran mutane sai ya bambanta ya fitar da tsawon dabbobi wato shi dan adam yana da matakai ne idan dan adam ya karatu sai ya zamanto ya fitar da tsawon dabbobi ya da sauran tsawon mutane idan ya ya bayan karatu sai ya kara da azkar ya kara bayan karatu sai ya kara da azkar ana ganewa in ya kara da azkar sai ya fitar daga tsawon mutane sai ya shiga cikin zurfa mala'iku haka shirbi Ibrahim Sale yake cewa yace idan ka kalli wanda da kyau za ga mu cikin siffa mala'iku da cikin siffan mutane kawai yace idan ya kara ya yi saba kuma ya yi tarbiyya ya zama to bai jin motsin kowa sai Allah sai zama to rabbani sai zama to rabbani ana tare to saboda haka shi dan adam yake to saboda haka ubanka na na kasa ubanka na jiki sai dauke ka sai yi ka wajen ubanka na ruhi sai fara dora maka alif ko alu an ba shi wa uzar ko alifun ba'un ta'un gurgurdan da irin makarantar da kake zuwa kana gama sai fara hada maka yana hadawa daga nan kuma sai ka fara karanta sai ki karanta fatiha karanta kaza sai ka sauke in Allah ya maka arziki kana da arzikin hadda kama hadda shi sannan kuma sai a ce to karanta fiqhu dan ka sai ne zaka yi annuna kai sallah ana nana nan ta ce to zo hada da dari kun bayan Allah kai ta zikirin Allah dalili ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikiri ne zukata suke ambato za ta baka zo kai ta zikirin Allah ita zikirin Allah to sai ka zama to mutum na gaske to shine wannan ubanka kenan na ruhi uba kenan na ruhi wanda uba na jikin ka bai fi su kima da daraja a wajen ka ba dan wannan ya haife ka ne kawai da wannan bai gyara ka ba to kila zaka koma cikin azaba ne ta har abada Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu to shine yace fa huwa ibnuhu ruhi dan shi ne na ruhi yugzihi bil ilmi yana ciyar da shi da ilimi wal ma'rifatu da sanin Allah hatta yakuna mislahu ana nana ne sai ga har ya zama to irin shi ko ba gaba fa yazidu shukran lillahi walhamdulillah sai ƙara godiya ga Allah sai yi da shukura lillahi walhamdulillah sai ƙara godiya ga Allah da kuma daɗa dai godiya da yabo ga Allah in ka to ka fasa ka ɗan uwa ka san wannan malam ya ce dalilin da nake ta maka wannan magana nake ta maka wannan magana shine man lam yanal ma'rifatar rahmani man lam yanal ma'rifatar rahmani a amaruhu za asmadan asmani man lam yanal ma'rifatar rahmani duk wanda bai samu sanin Allah ba duk mutumin da bai san Allah ba a amaruhu rayukan shi ma na numfashinsa da rayuwarsa bai ko shekara nawa yayi za a ta tozarta ga baki ɗayanta madal azmani matukar zamani bai san bai san Allah ba kawai shi ya rayu ga kawai ga shi abin da ya sani cikin shi yana da awa 20 ko goma ko sha biyar ko goma sha biyu ko awa goma cikin neman abinci amma bai da awa ɗaya na zuwa makaranta bai da awa ɗaya na zuwa makaranta bai da awa ɗaya na zuwa ya saurari yadda zai ji gyara addininsa to duk wanda ya zama haka wallahi rayuwar shi ta tozarta matakar zamani malai ce man lam yajid ma'rifatallahi duk wanda bai samu sanin Allah ba sawa'un daidai ne tauhidi zahiri tauhidi na zahiri misal ma'rifatu sifatu salbiya kamar sanin sifofin nan na Allah wanda suke kira da sifatu salbiya aw nafsiya ko ko sifatu nafsiya ai zatiya sune sifatu zati allati kana mafhumuha salba mafhuma salba biddiha an mawsufiha wato akwai tauhidi na farko farko wanda daga shi ake farawa kana zuwa ga malami zaka karatu sai maka siyo kawai ko ba ka bane kana zuwa da kawai yanzu abinda za a ce maka hadihi aka hadihin aqaid tauhidi ko ba ka bane abinda za a ji maka a wannan babin daga nan har kusan kaci wajen tara ko kusa da haka ba ba ba ɗaya daga cikin wanda zaka koyi alula ko sallah a ciki zai ga maka waɗannan aƙidoji ne na tauhidi ana tare waɗannan aƙidoji ne na tauhidi ya ke nufi wasu ake waɗannan abubuwan ka sa su a kirjin ka kai da su sai ce maka alwujudu na farko abin da zai fara gaya maka kenan ita suke kira da zatiya ko suke kira da nafsiya saboda kai tsaye ita tana magana ne game da zatin Allah ana fahimta shi sa sifofin guda ishirin ne duka abinda ashariyawa da maturidiya suke magana a kai to alwujudi ita ce na farko saboda duk wanda bai yarda cewa akwai Allah bai yaushe ga mai Allah na da sufofi ko ba ka ba ya yarda da Allah na da sufofi ai sai ya sai ya yarda akwai Allah tukuna da farko saboda shi sa matakin farko alwujud za a fara gaya maka sannan sai a zo alkidam wal baqa wal mukhalafa a zo a gaya maka su a so nan sai a zo a gaya maka sifofin da suka kori ga Allah bayan an gaya maka sifofin da suka tabbata ga Allah a ko gaya maka sifofin da suka kori ga Allah a gaya maka sifofin da suka tabbata ga manzanni da wanda suka tabbata ga manzanni da tafan Allah manzannin Allah azaba kabari tashin alkiyama duk waɗannan duk su ne babin tauhidi ba su ne babin ilimin akida waɗannan su ne matakin farko ga dukkan ɗalibi wanda yake neman saduwa da Allah lani lafiya to idan ya san wannan to shine mallam ya arifa za duk wanda bai san wannan tauhidin na matakin farko ba to falan ya arifa Allah to ba zai taba sanin Allah ba an tariqil fana'il kulli ta hanyar fana'i na gaba ɗaya mana ilimin sufaye kenan wanda shine mataki na farko to daga nan kuma sai a tafi mataki na gaba shine da sanin Allah ta hanyar kore mai komai tabbatar da Allah da kore dukkan abin da ba Allah ba wala wala sayyiru al-a kamar da shi yake cewa yana cewa وأين سوى القدوس أين سواه دائل أين وابيك علما من ذلك الأسي to daga nan wancan tauhidi shine matakin kaiwa wancan Allah subhanahu wataala ya ba mu sirrin sanin shi idan ba bai samu fana'i na kulli ba to walan ya fama kalaman kawai ba zai taɓa fahimtar maganganun sufaye ba ba zai taɓa gane zantuttukan sufaye ba haisi duri injirunan kuusa a lokacin da suke gewayawa da ainihin kokkof na ainihin zuma ko mutum iya sanin Allah fa atkaituhum nahalan wa allan widadahu wa balhal wa balhamu damal ghafilin akira sukara bila ismin wa ghawlin fayalahum tafawaqtuhum wal mulku kana kabira bi maqad sidiqin jalisin jalizuhum maliku ju- maliku jumu'a maliku ah, ma- ma- ah, bi maqad sidiqin jalisin jalizuhum maliku jami'il malikin qadira wa qad rata'u fi tilka rawdi ma'arij tarahum sukutan wal maqamu mushira su cewa shi ki ta wa atqaituhum na'ala ina shayar da su sha na farko wa Allah da sha na biyu me kake shayar da su shi yake wudad wa atqaitum nalan wa Allah wudadahu tsantsan annabi nake shayar da su wa bal hamudaman ghafilin hakila kai huda biyar wulakantattun mutane ba ita nake nufi ba sukara bila ismi saka ga suna maye a fadar Allah bila ismi ko magana giya ma babu a wajen wa gaunin ga tabuwar hankali ya lahum kai mamakin waɗannan mutanen tafawaqatuhum lokacin su ya tsarkaka wal mulku matsayin da suke kai mulkin su kana kabira wallahi na da girma a wajen Allah yace yasiruna khairan fil majalis ta'jaban li sayr julusi yashbiquna sukhura suna tafiya tafiya ta ruhi amma kuma ga su a zaune yace kai wani abu da ban mamaki yake dutse na tafiya tafiya ta ban mamaki ga ka a zaune waje daya amma kuma kana tafiya tafiya ta ban mamaki wannan abu yana da ban mamaki to shine a shine abin da malai yake nufi a nan fa amsalu hadha irin waɗannan lan ya- lan yajid shay'an fa amsalu hadha irin wannan mutumin da bai san tauhidin zahiri ba ballan sana ya kai tauhidin batini to lan yajid shay'an fi hayati wanda bai samu komai a rayuwar shi ba bai samu komai a rayuwar shi ba wa misaluhu misalin wannan kawai kaman zama kaman zara'an nukalata kaman wanda ya shuka misali wanda wanda ba ta fito a ran ba kamar wanda ya shuka dusa ne ya shagila tuwalar zamani zai shagalta tsawon zamani walam ko wala ya hasulu shay'an ba zai girma komai ba ko ba a tunda zai girma wanda ya shuka dusa dan Allah da annabi me zai girma to haka nan wanda bai samu sanin Allah ba me yasa wai ake ta magana akan sanin Allah nan sanin Allah nan sai ga hujja alqur'ani yayi khalaqtu zal khalqa liya'buduni a'ani liya'buduni ya'ani yace khalaqtu zal khalqa na halicci wannan halitta ne bi abuduni dan su bauta mun ko wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liyabudu to me ake nufi da haka sai ce ya ani abin da nake nufi bi abuduni da Allah yake ya wa ma khalaqatu khalqa wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liyabuduni to abin da ake nufi ya arifuni dan su sani sanin Allah shine matakin bauta mai qala ta'ala Allah ya ce a shiga ayan nan ma kasa wa ma khalaqatul jinna ban halitta aljanu ba wal insa da mutane illa li ya'buduni sai dan su bauta min kawai hadihi hiya illatul khalq wannan ita ce dalilin halitta halitta shi yasa ibnu ala illahi al-askandari ke ta oh na mamaki ah, ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya halice shi ya lamunce mai yake nema kuma daga gare shi Allah ya lamunce maka wani abu yana kuma neman wani abu daga gare ka yace amma sai kaga mutum ya tafi neman abin da aka lamunce mai shi kuma ya bar wanda ake nema a gare shi وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها babu wata dabba da suke motsi a ban kasa wanda Allah ya halitta fa sai ya rubuta mata arzikin da gurgurda abin da za ta samu a wajen shi duk inda mutum ya zauna ko ka haka kasan bakwai ka shiga wallahi abin da Allah ya rubuta maka sai ya je wajen ya sani ka kaga abin da Allah ya rubuta maka ya lamunce maka sai ya same ka shi kuma yana neman wani abu daga gare ka dai Allah ke nema a gare ka ka bauta mai kibiran aika sai ka wofintar da abin da Allah yake nema a gare ka kalla zamci abin da yake ya lamunce maka kaga iyakar iyakar rashin basira kenan iyakar rashin basira kenan Allah ya datar da mu to wannan shine malai ce to Allah ya halice idan dan haka fa illatul khalqi hiya ma'rifatullah dalilin halittar halitta shine sanin Allah wa idza fuqida al ma'lul idan ku aka rasa abinda aka samar abinda aka yi mutum don shi za a tafi lati dalilin yin ya lalace ko ba ka ba ka zama kawai in dai aka rasa abinda aka yi ka aka yi ka don ka yi ba kai ba to ka zama to ka lalace ba ka da wani amfani sai da akuyar nan da ke yawo tana tsacin dusa ba ku da wani bambanci kawai Allah ya dakatar da mu idza udima al ma'rifatu in aka rasa sanin Allah ودي فائدة الوجود أرث جبائي دليل فائدة الحدث الحدث لهذا قال تقول تبو دوانني طلب الشيخ نيمان شيء كاد أن يكون واجبا يكي قصد يزم واجبي لكل مسلم لذلك مسلمين تو أنا ما ينا ينا نفن شيء شيء مشابه ينا نفن شيء تربية أما أفن شيء دولة لما قوة هي نيش شيء الذي يقول يا مكين الله كي تركي ألولا sallah azumi ana tare wannan dole ne kowane musulmi kawai su ya neme shi wannan dole ne to kan baka nuna ba kawai ka ki neman abin da yake wajibi a kanka ka nema ana tare saboda ka fi shi sake jawo hankalinka la ta'alu juhdaka binailil irfan idan tara ajiba qurbir rahman la ta'alu juhdaka kake sanya kake sakwa sakwa ga kokarinka binailil irfan da neman sanin Allah idan a lokacin da ka samu sanin Allah kai tara ajiba qurbir rahman za ga abin mamakin kusancin Allah gare ka ayyuhal muridu ya kai wannan muridi la yakun juhdaka qasiran kar kokarin ke zama to takaitacce an listigirati gabarin nitsewa fi bahari ma'rifatin lahi a kogin sanin Allah idza fataha Allah alayka idan Allah yayi maka fatahi ah wa tafakkarta kai tunani annaka balagta al-gayata kai cewa ka kai matuka hina bada'ata tashahidu jamalar rububiyyah a lokacin da ka fara ganin jamala na rububiyyar Allah ah asna'a azkarika a lokacin da kake yin wurdanka alkhasa ke bantato walakin sai dai fi hadhihi halati a wannan hali anam to ai nam kake walazim istihara lalle ne to a wannan hali da ka fara ganin ka fara ganin hasake hasake na jamala na fadar Allah to ka dada lazimtar rashin baccin dare yace li annal hadarata saboda shi ita fadar Allah nuruha haskanta la yudraku madahu ba a iya riskan karshen shi wa jamaluha kyawun fadar Allah baharun kogi ne la sahila lahu ba da keshi ba da gaba wa zawquha zawqin da ke fadar Allah kaifiyatuhu majhulun yanda zan iya gaya maka yanda yake kawai ba a san shi ba kawai sai ka dandana lakinna sirruhum a ga baitin da nake so ja na mata baitin baitin fasara baitin da yana magana cewa da da zauki ne da zauki ne ma'ana ɗanɗana kaman la tasal wasfa hubbihim fa huwa sirrun bis wa zauki ma lahu ifsha'u kanka tambaye ni ya nake ji ɗanɗanan zakin zuma kanka tambaye ni kanka tambayi ya labarin sirrin son bayan Allah yake da kusanci da su sirri ne ba zan iya gaya maka ba in ba ɗanɗanawa kai ba ni ne ka ganda zuma ta anan na ta sha ina wani abin nan duk yadda zan ga maka shi kai malama kan zuman nan ai wani kaba harshe take wani kaza take yi wani kaza take wallahi ba za ka fahimce ni ba in ina son ka fahimce ni kama nake ya tsiga ma zuma sai ce dan sa a baki sai ka fa kana sa ka kai sai sai sai da ma zaka ji ciwon wallahi haka nake ji to haka ma an sa take cikin bayan Allah da suka gabata zan cika da bai da wannan magana sai mu tsaya mu yi addu'a akwai in ban manta ba Izzuddin bin Abdul Salam ne ina duk wanda suke shi mai sultanin ulama ya yi wani irin karatu karatu da gaske amma bai kusanci bayan Allah ya ɗanɗani irin sanin su ba ana nan ana nan sai kita kai wai a ce wai bayan wannan karatun namu akwai wani abin da ya fi wannan da ce kai idan zan bi kanci ne da sauransu ana nan sai Allah subhanahu wataala sai ya haɗa shi da wani daga cikin bayan Allah sai ya kama hannun shi sai ya samu sirrin Allah ya kwankwada ce ke cewa ai ni da ba don wannan ba kila ma zan mutu bani da imani shehu ya guza nan namu zariya shehu ya guza ta kai munzalin da ana cewa a ƙasan nan dai malami kamar shi a zamaninsa gaskiyar magana ba yi ba a zamaninsa wanda shehu hawa bai tuka yake yi a kan shi lokacin da shehu ya zo za su wuce ta zariya suna kan jirgi ba aka ce shi ana zuwa sai tsaye a nan nan zariya ne sai ke ce halaktu fawqa zariya wa qultu wajidtu law anni biha qad qiltu kabiruhum abibuna yaquza kad fa zaman kana lahu tilmiza to ke yanzu nan muna kan saman garin zariya ne ina ma da ina cikin zariya ina dan yin baccin kai lura yanzu sai ce babban su a zan zariya shine masoyin mu yahuza duk wanda ya zama to almajirin yahuza ya samu rabo a wajen Allah wanda ya sa malamai daga Kano suke tasowa su wajen shehu Yahuza karatu don su samu rabo a wajen Allah. To amma sau da yawa ana gani yana yin kuka kuma a haife ya girbi shehu Ibrahim. Ya ba shehu Ibrahim wajen shekara goma sha takwas. A haife a haife na shekaru na zahiri. Ya ba shi wajen shekara goma sha takwas. Amma sau da yawa sau da yawa za an ce za yana yin kuka. Yana cewa wallahi kila da ba mu sadu da wannan bawan Allah ba kila ma ba a musulunci za mu mutu ba. saboda mene saboda ya dange ka san shi kasa yin tarbiyya ne saboda ilimin sa na zahiri ya yi kofa har wani shehu ibrahim an kai shi abin yaki eh sai da aka zo wajen shehu ibrahim sannan a nan ne aka buɗe kirjin aka cika shi da sirrin Allah sai zaman to ya kai inda ya kai a cikin sha'anin sanin Allah Allah ya azurta mu da sanin shi da alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to za mu saka isa a nan insha Allah za mu tashi baiti na na tamanin wanda yake mun kusa gama saura baiti arba'in da wani abu Allah ya dace da mu Allah ya tafi mu makila kafin azumi mu gama aran ma ai mana addu'a That was it.